الحمد لله رب العالمين الله بات الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba don ci gaba da karatun wannan littafi mai suna Taisirul Karim Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan muna cikin suratul Mulk da mu tashi kan aya ta 12 fadar Allah ta'ala innal ladina yakhshawna rabbahum lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bilgaim a ɓoye ma'ana a cikin dukkan halaye har ma a cikin halin da ba wanda ke ganin su sai Allah to suna jin tsoron Allah to Allah ya ce waɗannan mutanen lahum maghfiratun suna da wata irin gafara yahuwa daga Allah wa ajrun kabir da kuma lada babba a cikin Qur'ani duk inda kika ji an ce ajrun kabirun ko azimun ana nihin aljanna da suna da aljanna lamma zakara halatul ashqiya fujjar lokacin da Allah ya ambaci halin marasa arziki fajirai zakara wasful abrar su'ada sai Allah ya ambaci suffar ‘ya'yan kirki a su'ada masu rabo faƙala sai ce innan ladina ya shauna rabbahun bilgaibu lalle waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu a ɓoye, aifi jami'i ahwali a cikin dukkan halayensu, hatta fil halatin lati, har ma a cikin halin da layar ɗaliwa alaihi, ba mai ganin su fiha a cikin wannan halin illallah sai Allah, su suna jin tsoron Allah, ko da ko ba mai ganin su sun san da cewa Allah yana ganin su. sau da yawa kullum muna karanta irin wannan wurin ina tuna wani labari da wani malaminmu muna karatun tafsiri yake bamu cewa wata mata ce ta je ina ganin ko awo ne ko ko ne ko menene irin matan nan ne kyawawa da ta je wajen wannan daga ita sai mai aikin a lokacin nan shi ya nuna bukatar shi zuwa gare ta ita ce mishi to ya kukkulle ƙofofi ya je duka ya rufe ƙofofi da tagogi da minani ya dawo ya ce mata komi ya yi oke ta ce mishi a'a ƙara duba dai a kota ƙofa wadda baka kulle ba ya ce a'a je nan biro na ƙofa guda ce kuma abin taga guda ce kuma don na rihe su ta ce mishi kamance akwai ƙofa guda da baka rihe ba ya ce wace ƙofa ce sai ta nuna mishi sama ta ce ƙofar da a tsakaninmu da Allah waɗannan ƙofin ka rihe to amma akwai ƙofa wanda shi Allah yana ganin mu ba murhe ba aka ce wannan ma ya sanya shi kan shi ƙarshe Allah ya sanya mishi tsoron Allah sai ya gyara halayensa wanda dama wannan shi ne ɗabi'a shi amma wannan abu sai ya zama wa'azi gare shi sai ya gyara halayensa to mutanen kirki ko da ma'ana babu wani mai ganinsu sun san ai Allah yana ganinsu. Ku shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fala yaqdimuna ala ma'asihi ba sa ma'ana gabatarwa akan duk abin da yake saɓon Allah ne, wala yaqsiruna amma amarahum bihi kuma ba su tawaye abin da Allah ya umarce su da shi ba su saba ma Allah ko da a halin fake ba su tawaye abin da Allah ya umarce su da shi lahum magfiratun suna da wata irin gafara li zunubihim ga zunubansu wa idza ghafara Allahu zunubahum in kuma Allah ya gafarta musu zunubansu wa qahum sharraha sai Allah ya kare su daga sharrin zunubansu wa waqahum azabal jahim kuma sai Allah ya kare su daga azabar wutar jahim wa lahum ajrun kabir suna da lada babba wa huwa ma a'addahu lahum fil janna ko shine abinda Allah ya shirya musu ya musu tanadin sa a cikin aljanna minan na'imi na ni'ima minan na'imi almuqim na ni'ima wadda take dawwamamma wacce ba ta karewa wal mulkul kabir wal mulkil kabir da kuma mulki babba walladatil mutawasilat da kuma kayan jin daɗi waɗanda suke ko da yaushe ba su yankewa walmustahiyat da kuma abubuwan shawa duk abinda mutum yake shawa ma'ana zai same shi a cikin aljanna walƙusur da kuma benaye ma'ana dogajen gidaje والمنازل العاليات da masaukaiya waɗanda suke maɗaukaka masu daraja walhuril hisan da kuma matan hur waɗanda suke kyawawa walhidam da kuma masu hidima ɗan aiki wildanun mukhalladun ko kamar yadda ya zo a cikin wata aya walwilidani da kuma yara waɗanda suke ake cewa wildanun ka annahu lu'lu'un mansur su kansu yaran kawai su ɗan aiki ne masu dafa shayi su kawo shayi su kawo lemu da sauransu in ka gansu suna tahe kamar dai lu'ulu'u ne wanda aka watsa shi yadda haske da alƙalniya ke tashi daga gare su wa azamu min zalika wa akbar mafi girman wannan mafi zama babban wannan ni'ima duk ni'imar da ta kowace ni'ima girma ridar rahman shine yardan Allah mai rahama alladhi yahulluhu wanda Allah zai saukar da shi ala sakinil jinan akan waɗanda suke mazauna aljanna bayan aljanna sun shiga aljanna duk abin da yake na bukata sun samu duk abin da yake na ni'ima suna cikinsa sai Allah ya ce musu ko akwai wani abu da kuke bukata sai su ce haɓa Allah mai muka rasa alamtu bayyadu wujuhana shin ba ka haskaka huskokinmu ba ga muna ta haske muna ta kalkalniya kai bada kaza kai bada kaza sai Allah ya kware shakamakin da ya sa tsakanin shi da bayu ba su ganin shi sai ga Allah suna gani sai Allah ya ce kuma na yarda da ku ban ƙara hushi da ku wannan kawai ya yi aljanna da abin da a cikin ta daɗi wa asirru qawlakum ko ku asirta magana ku ma'ana ku yi a asirce aw jaharu bihi ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur lalle shi dai Allah masani ne ga dukkan abin da yake cikin ƙiraza Allah ya san da shi. Ala ku saurara ya alamu man halaka, kai karewa da ƙaro Allah ya san duk abin da ya halitta. Komi ne da komin ƙarancin shi, komin girmansa duk inda yake. Wa huwa latiful khabir Allah al-latif mai tafsasawa ne al-khabir sannan kuma mai labarin komi ne. Hada ikhbaru min Allah wannan labari ne daga Allah, Allah na ba da labari bi si'ati ilmihi, yalwar iliminsa, ma'ana babu abin da Allah bai san shi ba, wa shimuli lutufihi da kuma gamewar tafsasawarsa, faƙala sai Allah ya ce wa asirru ƙaunakun a wujaharu bihi, ko ku asirta magananku ko ku bayyana, aiki lahu ma sawa'un ladaihi dukkan su ɗaya ne a wajen Allah. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min zuwa ƙarshen aya duk ɗaya ne a wajen Allah ko ku bayyana magana ko ku ko ku asirta ko ku bayyana ko ku yi da rana ko ku ko da dare duka ɗaya ne a wajen Allah to shi yasa la yakfa alaihi minhuma khafiya babu wani mai ɓoyuwa na wata magana daga cikin maganganunku na asirce ko na bayyane dukkan wani abu mai ɓoyuwa bai ɓoyuwa a wajen Allah shi ne la ya alaihi baya ɓoyuwa ga Allah min huma daga maganganunku nan na asirce ko na bayyane khafiya wata mai ɓoyuwa ba abin da zai ɓoyewa Allah ko a asirce kuka yi Allah ya sani ko a bayyane ya sani saboda min fa innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da ma'abuta kiraza ai bi ma fiha minan niyyati abinda ke cikin kiraza na niyoyi Allah ya sani wal iradati da manhohi duka Allah ya sani fa kaifa bil aqwali wal af'ali tuqaqa maganganu da ayyuka wanda ya san abinda ke cikin zuciyar mutum ya san niyyarsa ya san manhohi tuqaqa ga maganganu da ayyuka allati tusma'a wa tura waɗanda ake ji kuma ana gani ko sun maƙala sannan sai Allah ya ce mustadillan bi dalilin aqali Allah yana kawo dalili da dalili na hankali ko ala ilmihi akan cewa Allah ya san komai yace ala ku sani ya alamu man khalaqa Allah ya san duk wanda ya halitta faman khalaqal khalqa don haka wanda ya halicci halitta wa atqanahu ya kyautata halitta wa ahsanahu ya kyautata wannan halitta ko kuma wa atqanahu ya kware wannan kware ya kware wajen wannan halitta wa ahsanahu ya kyautata wannan halitta kaifa la ya'lamu kaka za a ce bai san wannan halitta Allah shine ya kage halitta kuma ya kware wajen wannan halitta ya kyautata wannan halitta to ta kaka za a ce bai santa ba wa huwa latiful khabir Allah mai tafsasawa ne mai tausasawa ne sannan al-khabir mai labari alladhi latafa ilmi latafa ilmihi wa khabari latifa ilmuhu wa khabaruhu wanda ilimin shi ya tafsasa kuma labarinsa haka ba abinda bai sani ba komin karancin abin Allah ya san shi ya kuma yana da labarin shi hatta adraka sara'ira har Allah ma'ana ilimin Allah ya riski abubuwan da suke asirce wadda ma'ira da abubuwan ke da suke cikin ma'ana irajen mutane wal khabaya wal khafaya wal khabaya kananan abubuwa wal khafaya da koyayyun abubuwa walgoyo da ma'ana ɓoyayyu abubuwan da suke fake ba a ganinsu wa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa Allah shine ya san sirri da kuma abin da yake sirri da ma sirri shine akhfa duka Allah ya san shi suka ce wa min ma'anil latif daga cikin ma'anonin da ake ba al-latif annahu alladhi yaltifu bi abdihi wa waliyihi shine wanda yake tafsasawa tausasama bawansa masoyinsa fayasuqu ilayhi albir wal ihsan sai ya koro masa alkhairi da kuma kyautatawa min haisu la yash'ur ta inda ba ta inda ma baya tsammani wa ya'simuhu min ash-sharri kuma sai Allah ya tsare shi daga sharri من حيث لا يحتسب تإن ما بيتأماني ويرقيه سنة الله يدقاش إلى أعلى, أعلى المراتب زوى ما في أوككم أبنا متاكية بأسباب وصد لله سي الله يدقى درجة متو لا تكون من العبد على بال وند ما تنانن أبن بيتبزو مباوابا دليلا دزاسو سا الله يدقى مرتبا متم sai ya zamanto ma tunaninsu ma bai taɓa zo mutum ba shine la takunu min al-abdi ala bal hatta innahu yuziquhu al-makariha har ma Allah subhanahu wata'ala yana iya ɗanɗana ma mutum abubuwan da yake kyama liyusilahu biha domin ya sadar da shi ko kuma ya kai shi da waɗannan abubuwan da yake kyama zuwa ga mai daraja maɗaukakiya so da yawa mutum sai ya samu sai ya wahala kahin ya samu wani matsayi sai ya wahala kahin ya kai wani matsayi don haka wahala ba ita ke nuna mutum ba Allah bai son shi Allah na iya ɗaga darajar ka ta hanyar wahalar da kai ko kuma ɗanɗana maka wasu abubuwan da kake kyama ko ta wannan hanya sai Allah ya kai ka zuwa ga zuwa ga wani matsayi ilal mahabbil jalila zuwa ga abubuwan so maɗaukaka wal matsalibin nabila da kuma abubuwan nema masu daraja ko wannan kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام Nunca, nunca, sí. Bien, ya estuvo, ya.